الرحمن الرحيم ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أؤتوا منها رضوا وإن لم يؤتوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا وقالوا حسبنا الله سنؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل بالجلال وعلى الحق على لسان وعقول كائن الذي معروف وعلى الله محمد وعلى كل المستعد من العزيز من الأعمال والنيات والأعمال كل من وكان لرسول الله ورسوله من لرسول الله ورسوله وكان لرسول وكان للدنيا من يقول ما حاجر إليه اللهم لك الحمد كما سمعت وقيم وسلم وامين صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سيدنا محمد بن إبراهيم ورسوله والكاتب لما وكلام عليه الحق العالي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه وسلم وقال ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نعم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يلزمك في الصدقات والله أعلم وبني أبي كان يكون كي أنا سوى أبو الجوار وهو أبو الجوار الشرك وأبوك الشرك أكا وزال صلى الله عليه وسلم ديناري سيا يربى ويزوج على الجنون وخروج من هذه المسجد ما أريد جناوة الله وأن نقول وجب أيضا الله فأيضا فجأة الله lokacin da kuma na magana wa zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi inda Umar ya ce ba za Allah ka bace su yi wuyan wannan mutum ka bi ne ba na ba ko na bi ne sai ta yana yi wannan ni ba umarce ni da tsaga zukatan mutane ga abin da ke cikin zuciyarsu wato zukatan mutane ko kuma tsaga cikin su ba yayin da mutum ya ce baya ba za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutum wato zai fita a cikin duniyarsa wani mutane za su bayyana wanda za su raina addinin kowa sai na suna walakar da sallar su a bakin ta kowa gaban ba sallah ba azumin su haka karatu alƙur'ani su haka suna fita addinin su gaban yadda kibiya suke fita a cikin cikin cikin kwari yace a karkashin wayannan mutane wannan mutum ya karkashin kiriyarsa wato wato mutane za su fito a karkashin wayannan mutane abinda abinda ke magana da shi ne lokacin da ya ga mu za mu san ma wani sun da hakimatu ma urida ma urida والله هذا يخرج من بعض هذا قوم يعقلون صلاتكم بصلاتهم ليس صلاتكم على صلاتهم بشيء وصيامكم بصيامهم وقراءتكم بقراءتهم لئن أدركتم إلى أنهم قتل ثمود وفي رواية قتل عاد وفي رواية إنهم يقود هذه الأمة yace cewa wai yayin da mutum ya bada baya sai da a karkashin zuriyar wannan wai suka ne za su bayyana suna wala wato suna wala da sallar su akan da wato sallah in ka ga suna sallah kamar yadda Allah ya faɗa a Qur'ani annahu ushubun musallada ka ta itatuwa ne manya manya suna wala da sallar ku da sallar su azumin ku da nasu karatu su ba na komin su na zahiri kamar ya fi na kowa kyau ina fata na ganewa amma suna fita a addini kamar yadda kibiya take fita a cikin a cikin zuciya wayannan mutane sura yahuda wannan al'umma in na riske su zan yaƙe su kamar yadda ake yaƙar kamudawa wani waya kuma in na fi tsakanin da adam a cikin yaƙantar su akwai akwai akwai lada to wayannan mutane wannan mutumi a zuwa a karkashin sa ne zuriyarsa ta zamansa da kuma zuriyarsa ta almajiransa na ruhi duk fitinan nan da addini suke fita abin da ke da alaka da rashin ladabi da waliyan Allah da rashin ladabi da hannun sama da walakar da ibadar musulmi ya yi sama ya kai walakar da zakin waliyai ya kai sama a tafi sallallahu alaihi wasallama ya kai zakin Allah da baraka wa ta'ala kaga amfanin zuciya gaba ɗaya ma addini ma dai kawai wani tsarin siyasa ne ana da ne na'am shine wa min man yadullu yadullu wanda ya aibata ka fi sadaqata a cikin sadaka fa in umu minha idan an ba su daga cikin da za su yarda wa in lam yakun minha idan ba ba su komai ba wa idahum yafkalun sai ka bar su suna yin kishi suna cewa wannan rabon ba a yi daidai ba zan ba su kuma suke rabo ya yi daidai kamar yadda yadda kuke magana jiya na
ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا وقالوا حسبنا الله سنؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون ولو أنهم صبروا ولو أنهم ساكتين سورة ما آتاهم الله sun yarda da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba ku atahu Allah wa rasuluhu abin da Allah san Allah da manzon suka ba ku na ganima ka ga dai a cikin wajen rabon ganima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai rabo shine mai bayarwa amma Allah tabaraka wa ta'ala ke kyautar da su ne gaba ɗaya za su ne gaba ɗaya ma atahu Allah abin da Allah ya ba su da manzon sa wa qalu hasbunallah da aka ba su da hasbunallah wato Allah ya ishe mu sayuti na Allah min fadlihi da sabbin Allah zai ba mu da manzon zai ba mu daga fadalarsa na ganima abin da zai ishe mu a wata mana idan mun samu a wannan ganima mun samu kaɗan to wata za ta zo wanda Allah da manzon za su ba mu da yawa a kullum dai Allah tabaraka wa ta'ala yana nuna maka kyautarsa ta manzon Allah ne kyautar manzon Allah ta ka ne kaga an ko haka ne sabon Allah kamar dai Allah yana gwada mana yana gwada a lissafin cewa Allah shi ne kamar yadda ya faɗa wallahu wallahu mu'min wa'ala tasu Allah shi ne mai bada kyauta ni kuma ni ne mai rabawa to wannan fa ya yana ya ya ta'allaka ne da dukkan abin da Allah ya halitta Allah tabaraka wa ta'ala ya ga wa Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma aiko ka wa kai ka kai wa rahama ga talikai wannan aya yana nuna mana fa'in rahmaniyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kowace zarra daga cikin zamanin wujudi babu wani abu wanda zai fito daga Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake na ni'imar zahiri da baɗini ni'imatul ijadi wal imdadi ni'imar samarwa ko kuma ni'imar daduwa sai fa sai daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah shine Ubangijin dukkan halitta sannan kuma Allah ya kaddara babu wani abu wanda zai iya samun wani wani halitta daga cikin dukkan halitta gaba daya sai da wasar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda bakari yake faɗa ma an kuna muhammadu aw yusiru min rahmatin aw tasad aw tanzilu fi malakutillahi aw mulkihi min kulli ma yastafu aw yashmilu إلا وداها المصطفى عبده نبيه مختاره المرسل واصلة فيها وأسلها يا رب هذا كل ما يأتي ما أرسل الرحمن duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko aw rusul ko kuma abin da Allah zai aiko a gaba min rahmatin daga wata rahama tas'adu wanda take fita tun daga karkashin kasa kai sama wato wannan ruwa ne tsiro ne man fetur ne wala dukkan ma'adanan da za su so min rahmatin wato daga rahama tas'adu wanda za su fito daga karkashin kasa kai sama aw tanzilu ko kuma wata rahama wanda za mu sauko daga sama ta yau ƙasa tun daga iska tun daga ruwan sama tun daga numfashi kai har maniyin da ɗan adam zai sauko daga samaniya sai koma mahaifin mata suka fi da zomi rahmatin tasaduwar aw tanzilu to duk wannan illa wa ahal mustafa sai dai ba sai daha annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abin zaɓi bawansa nabiyu annabinsa mursalu abin zaɓinsa mursalu abu aikowarsa sai ya zama wasila turjiha manzo Allah shine wasila tsakanin wannan rahama da wanda za a yi wa rahama wato shine tsakanin wanda rahama za ta samu da ubangiji domin shi ne rahmatan lil alamin wasilat biha daya sannan wa asalul laha kuma shi ne asali gare ta ya lamu haza duk wanda yake duk wanda yake da hankali ya san haka saboda haka mutumin da yake cewa baya bukatar taimakon annabi sallallahu alaihi wasallama ya bata lokacin sai dai ya fita a cikin wujudu gaba daya dan bakin ciki ko kiyayyarsa da kuma rashin bukatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda an riga an riga an riga an samar da shi to ko wutar jahannama aka saka shi kiyayyar manzon Allah nan ita ce za ta kona shi ita ce jahannama ya gamu da ya gamu da sako ila taimakon da za a yi masa da saka shi a wajen jahannama a kona shi ma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam illa wa ahal mustafa abduhu nabiyuhu muktaruhu tawasatu fiha wa asamu ma ya'lamu hadha kullu man ya'lamu saboda haka nan Allah tabaraka ta'ala ke gaya wa mutane duka gaba daya walau annahum da cewa su sun yadda ma atahumullah abinda Allah wa rasuluhu da manzonsa ya ba su na ganima wa qalu hasbunallah suka ce Allah ya ishe mu فليؤتينا الله من فضله ورسوله للظن الله زي بابو daga falalansa da manzansa falalansa Allah ne amma ya zama falala ne ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna ila Allah raghibun mu ba su kudai ne zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala dan Allah ya kiyaye mu tabi'a إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها
والعاملين عليها والمولفة قلوبهم وفي الرقاب وفي الرقاب والخادمين وفي سبيل الله وفي سبيل الله ومن السبيل فريقة من الله والله عليم حكيم إنما الصدقات كأي دي صدقة مكوشي أنا بالي دلي للفقراء لفقيرين والمساكين للمسكينين الله تبارك وتعالى يا رب dangogi guda takwas wanda za a ba su zakka yace lil fuqara ga fakirai wa'in allazina la yajiduna ma ya auka fi'an min kifati abinda wa'in da fakirai sune wa'in da ba sa samun abin da yake zai ishe su yace shehu yace ne kalama malik imam malik da shafi sun yi sabanin wato ijtihadi anan shi shafi yace fakir shi ne wanda ba komai a wajensa inna wal shi ne wato annal fakir balle salon da shi ne wanda bai da komai miskini kuwa shi ne mallaka kuma ya kafi shi ne wanda bai samu rake da dan abu kadan amma kuma abu ba zai ishe shi ba amma malufin da a'a fakiri shine wanda yake da abinda yana da shi amma abin ba zai ishe shi ba miskine kuma shine wanda yake da kwata kwata abinda ba zai wato yake bukata abinda zai ci yanzu ma na'am saboda haka abin da yasa aka fara da fakiri to fakiri ya fi miskini nauyi domin miskini sakar da yake shi kadai ba ruwan kowa da shi ya fama da kansa amma fakiri zai iya yiwa yana da shi amma nauyin da yake kansa ma ya ishe shi gaguri saboda haka sai daga inna masalatu lil fuqara'i wal masakin ana ba da zakka ne a fikirai wal wal masakin da miskinai wal amilina alaiha da masu yin aiki akan zakka din shine wanda yake karbowa ko mai rabawa ko kuma mai rubutawa ko mai tarawa amilina alaiha kenan wani wannan faturuhu ana so ba da zakka a wayanda ake tara zukatan su kafirai da ana ganin in an ba su zakka suna tsakanin musulmi ko ta da talauci ana ganin an ba su zakka za su musulunta sai a ba su ko kuma wayanda sun musulunta amma ana so a rike su abu da su karama ba sai a ba su wasu rika sannan ana ba da zakka a cikin fanso wuyaye wuyaye shi ne bayan musulmi da suke hannun kafirai za a iya ba da kuɗi a fanso walgharimina haka nan wayanda ake bin su bashi ba su da abin da za su biya bashin su ma ana ba da zakka a biya musu in bashin ba hanyar da za su kai ciyo shi ba wa fi sabilillah kuma ana bayar da zakka a masu tsayawa da jihadi wa ibn sabil da kuma dan tafashi wanda yake tafiya a hanya gudunin da yake kuma tafiya ba na sako bane wannan fa fadilatu min Allah wannan fadila ne daga Allah tabaraka wa ta'ala wallahu alimun hakim Allah masani ne da halittarsa hakimun gwani saboda haka wayannan su ne inda ake fitar ake ake fitar da ake bada hukuncin da ake bada zakka saboda haka malaman sun sun ce wala su sababu ba a jiyar da zakka sai gairi ba tsariya ba a yadda ake bada ba ko mutum ya tara dukiyar zakka ya zo ya nemi kuɗi zo ya zo ya zo ya zo ya tara kuɗin sai ya gina makaranta da shi ko ya gina masallaci dan tsabar ruwan baya san ba adam ya rayu saboda kuɗin gina masallaci daban kuɗin gina masallaci daban na makaranta daban ba a gina masallaci ko ko ko makaranta da dukiyar sadaka domin makaranta da masallaci abinda ake soyawa a dukiyar da ake kai da musu infaki za ka ciyar ne Allah za ka ba wa gadangada Allah bai da bukata to Allah Allah ba mutum bane ko to da ka ba yi ba sadaka bane ka je masallaci sadaka kana cire kuɗin ka ne na dukiyar ka wanda kake jin dadin su saboda neman kusancin ka da Allah ka gina masallaci saboda neman kusancin ka da Allah ka gina makaranta amma zakka kuma haƙƙin Allah ne ya fitar a dukiyarka don a raya waɗanda suke gajiyayyu a cikin na to da akwai bambanci tsakanin infaki na dukiya kai tsaye da kuma infaki na zakka yawwa na'am
ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو قل قل خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم ومنهم akwai daga cikin su munafikai allazina yuhibbuna an-nabiyya wanda suke sujjar da annabi sallallahu alaihi wa sallam wani munafiki ne yayi magana a cikin lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da aka yi masa magana sai yace ai inna rasula kullu wahid ai da da kullu guda daya ko ka gaggaya wani maka ga magana ma in dai ka je ka rantsa da Allah kace baka faɗa ba shi kullun da dai ne gaskiya kawai yake da ya ji kana da shi kenan wa min huwa yaqulu ويقول هو أذنه شيء كنا كنا قاعد yana jin duk abin da aka gaya masa kaza kuma yana karɓar sa idan mun je mun rantse masa mun je ba mu faɗi komai ba zai yarda a ulul khairin kun ka gaya ulul khairin wato kunne ne mai jin alheri wato khairin lakum gare ku wato alheri yake jira gare ku ba sharri ba yumin billahi ya yi yana imani da Allah wa yumin bil mu'minina la kuma imani da mu'mina ma'ana yana gaskata Allah yana kuma gaskatawa ga muminai wa rahmatu kuma rahama ne daga Allah tabaraka wa ta'ala lil ladina amanu wa lil imani minkum daga cikin wallazina yusuna rasulullahi wanda suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lahum azabun alim azaba mai rasuli ta tabbata a gare su na wayannan masu masu kalmomi da suka ga dama a kan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam suna ganin haka addini ne ko haka ibada ko kuma haka shi ne tauhidi ko haka wani wayannan mutanen ba wai sai sun je lahira ba duk labarin da ake yarinta yarinta da wadata suke zuga su dan lokaci kaɗan ba za su kai haddin da za a saba ba ba kowa zai san zai zama abin da zai a duniya rayuwarsa ba wanda zai iya barin duniya lafiya lafiya irin yadda masu girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke rayuwa kamar irin irin rayuwar su shehu rayuwar da kara masa damu shi ya kai kana kai a duniya shekarar da kai a duniya duk abin da yake bukata Allah ya yi masa ya masa ko ka rayu shekara ɗari da lafiyarka da hankalinka da alƙur'aninka da iliminka ana damawa da kai a harkokin rayuwa da duniya ɗanka sama da mutum ɗari a duniya sannan kuma sama da saba'in sun haddasa alƙur'ani jikokinka wajen ɗari hudu kusan ɗari sun haddasa alƙur'ani duk inda kake zo a zama an zama wannan sai sai alaƙa kyakkyawa da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma wayanda suke yin wayannan abubuwa tsakanin da manzo Allah kan sunan kalmar su inna sani aka huwa rabbul mutane ne masu yakkin ba da yake amsi babu wani motsin da za su ko shi dan Abdul Wahab da yake ta magana nan Allah kuna ji labarin wani sunan dan gidan Abdul Wahab dan Abdul Wahab wanda ya aifa a ce dan sa wani Sheikh Ibrahim wani wanda ya gaji baban na to ware da dan gidan Ibn Jami'a ko to din da ta da kuma ba dama kada ka daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka taba annabi sallallahu alaihi wasallam wannan aya inda sai aka huwa al-abdullah wanda zai kai shi a bayan gaba saboda ka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wata majalal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato wai wani bawa Allah yana kira shi a hadu bai kira da ya bani sahara ya bani sahara wal nur allazi zanna Musa annahu la qamar wa ilahu dari man adakum innahu atum sadan tibat bi abak ya bani sahara ya ‘ya'yan Fatimatu Zahra da ‘ya'yan hasken da annabi Musa ya hango ya zaci cewa wuta ne ta ɗaukana. Ai, hasken da annabi Musa ya aiko, wai na hujja hari, na rantsa da Ubangijin zamani, man ada ku mu, wanda ya yi gaba da ku, to inna hu akun sadar bi abab shine karshen sadar abasa wata wanne ulaika humul kafaratul fajara dama inda abin da yake faruwa da zarar Allah ya jarrabe ka da zarar Allah ya jarrabe ka da raina addinin musulmi kana ganin musulmi gaba ɗaya sun lalace sun karkace to daga nan sai Allah ya saka darajar wannan munafikin naka ya zama kuma kana intikadi na kowane mumini duk wanda yake da kusa da Allah tabaraka wa ta'ala wanda idan ka zai nuna maka to babu abin da ke tsakaninka da shi sai raini sai walakanci ka gaya maka bakar magana ko ka nuna masa rashin ladabi ko ka nuna masa shi ba komai ba shine barka daga nan sai ka wuce sai ka koma kan kan waliyai waliyai na ko su da albai da ka fara kana tafiya a kansu a kansu kuma shi kenan sai a daga daga ɗan da ka kuma daga nan sai ka yi sofa Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka dinga ganin ai dai Allah ya riga ya aiko shi to ko Allah ya aiko ka ya aiko mai daga nan kuma haka dinga tafiya ya dawo na bari ya wuce wannan wajen ka tafi can ainihin yahudanci ka dinga tunanin to ai Allah ma tun da ya ce yana nan a sama yana nan a sama yana zaune yana da katuwar kafa har ya ɗora ta akan wuta tana nishi kuma da ka riga fice ya zama ma'ana ka sauka da imani ka gina wani gunki a zuciyarka wanda kana jin shine Allah gaba ka wanda a zuciyarka sun dindin ma wata rana malamai masu tauhidi da kyau masu makari yana tafiya da bayan yana tafiya a bayan akai akai mabiya da yawa ɗari ga mutane wata masu fatima suya suya a kan hanyar ya kamata ya ci ba da waje wannan zamakari ne zai wuce ko zamakari ko ko fakar dine ba zai wannan mutumin zai iya kafa miki dalili dubu akan samuwar Allah wai yana da hujja hujja hujja dubu tace idan fi qalbihi alfu shakkin akwai kokonto dubu a zuciyarsa Allah ya tsaya da kawai dalili ya nemi dan musulmi mana duk sabon nan da mu da yaran mu kowa an ka tambaye shi ya san Allah kawai ya kuma san Allah yadda Allah yadda Allah yadda yake a zuciyar manzon Allah da zuciyar sahabbai shine Allah Allah ne shi ya sanya yake kuma haka da imanin mu ba da kuma haka da imanin mu ba kuma kowa ya san Allah to sanin Allah da wannan din to duk wani karatu da za a zo a dinga yi maka na wani tauhidi duk wa a nan za a dawo nan inda kake wato juzul ajai addinin tsohuwa shi da kawai Allah Allah da yana nan ai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sun suna tambayar manzon Allah suna tambayar zala da ayyuka suna tambayar zuwa abin da za su shiga aljanna abin da za su shiga a cikin sharri da za su shiga wuta haka amma babu wanda ya taɓa zuwa ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya Allah yake in ka ji aya ta sauka yaya Allah yake to kafirai ne za su zo su gaya wa manzon Allah bakar magana dan yadda za su ce shin gaya mana ubangijin nakan nan mana na dina ne shi ne na gol ne ko na azurfa ko na duburdi sai Allah ce kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad amma musulmi sahabbai kam su tun da suka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah kawai sun san Allah Allah ne kawai ina fata kowa kowa da zai gama da ita Allah kawai Allah ne yau duk abin da zuciyanka ya tuna maka Allah ne sabani Allah sabani wannan abu da da tuna Allah Allah ne kawai saboda haka ba sai an kai da Allah ba kai da kanka yanzu an tambaye ka za ka iya bada amsa ko na tambaye ka ranka baki ne ko bari ya ne ko gore ne kauri da ko duriri motsi ce ko shiru ba abin da za ka iya faɗa na idan ka babu ka sai mai jabban dai ka daga tunani kana neman inda Allah ta baraka ta da yake saboda ka duk lokacin da mutum ya zo yana auna Allah da abin halitta to duk abin halitta zai zama abin da a wajensa daga nan har ya fada a cikin wanda wayannan malafikan suka fada Allah ya kiyaye na'am
يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا
يعرفون سنة سوى بالله لأن لكم غرقوا أيام وإن مؤمنين أكي أبن لهم كم من سيدة من الله صلى الله عليه وسلم كوانتوا في هذا ودن ليرضوكم وإذا سيرنت لكم سامية درس أي والله ورسوله Allah da manzonsa a haƙƙo shi ya fi cancantar hanyar huru su nemi yardar su nemi yardarsa wato su nemi yardar da shi ma'ana ka ga Allah ce Allah da manzansa ko bai ce hanyar huru ma ba sai ce wallahu wa rasulu Allah da manzansa a haƙƙo shi ya fi cancantar hanyar huru su yardar da shi wato manzan Allah kenan saboda yardar manzan Allah ita ce yardar Allah tabaraka wa ta'ala ko inda Allah tabaraka wa ta'ala ke faɗa cewa wato Allah ya goma binta da manzo Allah ma kuma ko cewa man yuti rasula faqad ata Allah wanda ya bi manzo kawai ya bi Allah inna allazina yubayyi'unaka wala ke maka mubaya in aha inna ma yubayyi'un Allah wallahu rasuluhu haqqan yarduhu saboda ka duk wata mu'amala da za ka yi da Allah tabaraka wa ta'ala kayi da manzon Allah shine kayi da Allah saboda haka in za ka nemi taimako ma nemi taimako da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya maka saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ke shi wajen Allah khairul rasul ila Allah tabaraka wa ta'ala ar-rasulullah ilayka malamai hikima suka ce fiyayyen manzon da za ka aika wajen Allah in kana da bukata to manzon da Allah ya aiko maka kuma haka ba eh idan Allah idan kana neman wani abu a wajen Allah to yanda Allah ya kuma ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aika maka manzo Allah ma'ana roki manzon roki Allah tabaraka wa ta'ala ya baka saboda alhurmar manzonsa sallallahu alaihi wasallam والله ورسوله هم أن يقولوا ألا لما تصير بلادي كيف تتكلم سلمية جلسة في مزكلة إن كانوا مؤمنين إن سكت تجد مؤمنين ثم هذا سوى عندك ديانة يا أنا توني مجرى ينا في ولا أبوك أنا ليش كنير أو جمع أكمل الله صلى الله عليه وسلم ولا في نونا مكة أنا من إياه tauhidin sa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin munafiki ne kawai zindiki ne Allah tabaraka wa ta'ala bai da bukata da shi نعم
ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم نعم alam ya alamu su ban sani ba annahu sha'anin cewa man yuhadillah wanda ya saba wa Allah wa rasulahu da manzansa fa anna lahu nara jahannama wutar jahannama ta tafi a gare shi kalidan fiha yana mai dawwama a cikin ta zalikal jizil azim wannan shine kunyatuwa babba na shiga wutar jahannama wannan shine يبلغ المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون
ya zara munafiqai munafiqai suna jin tsoron asuwar sana alaihi sura wato sura kar ta sauka a kansu wato asuwar sana alaihi sura ta sauka wato alaihim a kansu tunasihu wanda take ba su labari bi ma fi wanda take ba mu'mine labari ma'ana mu'mine suna jin tsoron asuwar sana alaihim kada sura ta sauka kan mu'mine tunasihu wanda za su dinga ba mu'mine labari bi ma fi qulubihim da abin da yake cikin zuciyar munafiqai din na nifaka qul istudu qul ka ga ya muku kun iskili din to inna allaha mukhrijun da sannan Allah da baraka fa inna allaha mukhrijun Allah bai fitar da bai bayyana da ma ta zarura abin da kuke jin tsoron ne na munafiki na munafiki Allah kuma zai fitar da shi wannan gaba ɗayan sa sai an kula yake da kuka yanda suka dawo da Annabi sallallahu alaihi wasallama akwai wani jashi ibn Hurayrin yana daga cikin manya-manyan munafikai yana cewa wallahi in kana da zai yaqulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haqqan to in ne abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa gaskiya ne to fa nahnu sharrun min al-hadid wallahi kana da kula ma da mu da yana cikin wannan magana sai su zai fayyade shi sai yake masa da an gaskiya ne abinda ke faɗa na Allah zai yaqulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah abinda ke faɗa haqqan gaskiya ne wa sharrun min al-hadid ai kana ma da kin da وجاء يسوع جل وعلا صلى الله عليه وسلم ba haka ne ba su labari sai shi jafin nan ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rantsewa da Allah ta bai faɗa ba wato sai da yawa shine Allah ya faɗa da wannan hali wala in sa alqawli wala in sa'altahum la yaqulunna inna inna ma kunna naqudu wa nal'ab قل بالله وآياته ورسوله
تستهزئون ولئن سألتهم والله إذا كاتم بيسو لئن كنت ذلك إلى القرآن سيقولون ما فلا مقبلا لما سيما كنت كوف لغريك إنما نقول ولا الأبو منا قوتا وانا كي منا وعصا أسكلا وانا كي مواتوهيرا مكي سمونا ملك ذاتين تبيع kun ka gaya musu abin zali shin da Allah wa ayatihi da ayoyinsa wa rasulihi da manzansa kuntum tasadibuna za ku kasance kuna izgili la ta لا تبتهروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن يؤت عن طائفة منكم تؤذى طائفة بأنهم بأنهم كانوا مجرمين نعم Labda nam, kaga Allah ta tabiru, kada ku dai wato kada ku nemi wani uzuri, kada ka fasu ku kafirce da Allah tabaraka wa ta'ala, ba da imani bayan bayyanan imanin in yaufa an ta'ifatan minkum idan an yi rangwame a wata jama'a daga cikin ku saboda ikhlasu da da tubanta kamar da su da humayrin din ya tuba tuba ta kuma ta inganta ya zama ya furfuna buci ya zama mai mu'mini na gaske shi da Allah ke bala in yaufa an ta'ifatan an ta'ifatan an yi rangwame a wata jama'a kamar da su to to Allah ya fada wata jama'a kan za a yi mata azaba wanda ba ta mutunta wasu da mutum munafukai ɗari uku a mazaje da kuma munafukai mata guda saba'in لأنهم سوكم لأنهم الله زي ما تعالى لأنهم كانوا مجرمين من كفر إلى مجرمين وتعزى
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ويقبضون أيديهم لكم الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون
المنافقون منافقي ماذا والمنافقات والمنافقي ماذا بعضهم من بعض sashin su daga sashi yake duk suna kama da juna a cikin addini da aqida da komai abu ɗaya ne ya mutuna bil ma'ruf bil munkar aikin su shine suna umarni da kafirci da sabawa Allah wa yanhauna suna kuma hana mutane gaban imani da bin Allah tabaraka wa ta'ala wa yadrubuna aydiyahum suna danke hannayen su gaban ciyar da dukiyarsu a wajen bin Allah nasullaha sun manta Allah tabaraka wa ta'ala sai sun bar bin Allah fa nasiyahum Allah kuma sai ya bar su a cikin dufinsa inda munafiqina haqiqa munafiqai humul fasiquna sune fasiqai
وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم
نعم وعد الله المنافقين ألا ياي القول المنافقين ماذا المنافقين ماتا دكاكرين ياي مس القول نار جهنم وجن جهنم خالدين فيها سنة وأبدهم ما أتي هي حقهم جهنم الدائشين ولعنهم الله الله سبحانه الشيخ ولهم عذاب مقيم ثبتت هي العذاب عذاب ثبت أجرين الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخفتم وخفتم كالذي خافوا أولئك أبقت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون
فالذين من قبلهم kamar wanda suke gabanin su kanu a shan na shi ne kan da zina min qablikum kanu a shan na kallafi da min qablikum kamar wanda suke gabanin kanu a shadda minkum quwwatan sun kasance sun ji ku tsananin karfin jiki wa akthar amwalan wa akthar amwalan sun ji ku yama yawan dukiya wa auladan da yawan yaya fassam ku kun ji da fassam ku ku ji dadi bi kala'ihim da rabon su na duniya fassam ku kuka ji daɗi ku munafukai duka la'iku da kuma da da laku rabon amma san za a ji da mun kallo kamar wayanda suke gabanin ku ji daɗi duka la'iku da rabon wa kuntu kun kusa bil ba'il a cikin banna wa talibin nabi da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallama kallabi kafu kamar yanda kamar yanda suka kusa ulaika hadal amaluhum wa kanu ayyukan sa'ati fid dunya wa lakirta a duniya da lahira أولئك هم الكافرون ويجعلون رسوله يتعبدون
ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتوا كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون نعم alam ya fi shin na bakul lazina min qablihim labarin wa'inda suke gabanin su bai zo musu bane mutanen annabi nuhu da adawa da samudawa mutanen annabi salihu da qaumi ibrahim wa qaumi ibrahim da mutanen annabi ibrahim da mutanen wa ashabi madiyana da mutanen madiyana mutanen annabi shu'aibu wal mutabikat da alkarim mutanen annabi nuhu atarhum rusuluhum bil bayyinat dukkan su manzannin sun zo musu da hujjoji da mu'jizoji suka karyata fa ahlaku wa uliku Allah halika da su wa ma kana Allah li yuzlimahum Allah bai kasance dan ya zalunce su ya yi shi ne musu azaba ba zulmi ba walakin kanu anfusahum yuzlimun kawunan su kawai su kasance suna suna zalunta da hawa kan su gidan والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرهمهم الله إن الله عزيز حكيم والمؤمنون مؤمني ماذا والمؤمنات كمؤمني ماتا بعضهم أولياء بعض فاشر سمج بن تاساشين يأمرون بالمعروف سلا أمرني لأيك الهيل وينحون عن المنكر سلا حلق بين مؤمنائك ويقيمون الصلاة سلا ممتين تصلى ويؤتون الزكاة ثم سلا بعد الزكاة ويؤمنون الله ورسوله سابين ألا لمن نصر أولئك أولئك وإنسانك سيرحمهم الله فقال الله تبارك وتعالى زي شكيم إن الله عزيز حكيم الله تبارك وتعالى عزيز وليه مضوعين حكيم وليه سلام صلاة الله يسلي ولا أبو شيء محمد الحمد لله رب العالمين to inda ake yin jigila da shi za ka ɗauki goranka ka bayar a mutum jingina ya zuwa lokaci kaza zai ba ka kuɗi kaza za ka ba shi kuɗi kaza idan ka ɗauki wannan kuɗi ka ba shi to jingina shi ne ai hausa mai jinginewa jingine abu ne ko ba ka doma a ne magana ba abin da yake jingina kawai shi ne idan an yi ajali idan lokaci ya zo wanda zai baka kudinka sai dauki kudinka ya baka ya kalli gonarka idan lokaci ya zo bai samu kudi ya baka ba to in ka yadda ka kara masa lokaci ke in ba haka ba sai a je wajen alkali a sayar gona a baka kudinka amma maganar a baka jingina ta gona ko ta wani abun hawa kana amfani da shi wannan kam wannan wata jingina ne wanda ana aka kirkire da zahiri na kirkire ta kuma son zuciya ne jingina kawai ka ba da abu a baka kuɗi ai ajali da takarda in lokaci ya zo ka kawo kuɗi a baka kayansa idan lokaci ya zo baka kawo kuɗi ba a je a sayar abin da shaidu da komai a ɗebi canjin ka a baka ko a yi kuɗin abin kai ma ka zama cikin masu saya a yi kai a yi komai ka sayar ka biya kuɗi a baka a wara maka iyala shi ne duniya amma wannan wanda ake yi ba san gadda ba ai kai ma da ka baka jigila ka zama wani ko kai ma baka so a dawo maka da kuɗi ko saboda kai ta noman kana ta noman gonar shi ma wancan kuma ya ji daɗi tun da gonar ka tana hannunsa za a daɗe baka nemi gonar ka ba ko ba haka ba to wannan duk wannan shi ne haramu ne jingina kawai nan da aka ajiye za ka ga ga gona ta jingina ina da bukata ka bani kuɗi saboda haka nan da wata uku ko wata shida idan wata shida ko wata uku ya yi shi kenan amma maganar to kayan dan noma a sai dai ha ba kai ba yau in ba ha za ka ɗau sai dai a bar gona haka dabbobin shi ta kiwo a cikin ta tana zaman kudin ba kamar haka nan ba ba za ka hau ba riga ba za ka sa ba gida ba za ka shiga ba illa in ajalin ya zo a ba ka kuɗi in babu kuɗi a sai da abin da aka ba ka jigida a ba ka kuɗi da shi da jigida kada ku ja. ya san da mutum kuma ya hana kuɗi ya yanzu ba za ka ba yi aure ba ka aure wani mutum ya ko amma abin da yake rubi wani larura ne kamar ya to ai shi da ita ce ta sauri ne ake ba ku ya ne amma shi ne da hankali ne ya zo daga gona ba ku ya ne ba ita ce ya yi wani kuma gane maganar ba da cewa za ka ce sai samu takuma hankali yana cikin hauka ya sauka ya kake yake ya ce sakin ma ku ne bai ruwa amma kuma shi ne da hankalinsa ya san ka kuma a dawo ba ya Kuda ya kula da suna lafiya a wajen amma suna da ne ɗan da ruwa ne kuma wannan suna da suke hankali da su ne wani mahaukaci ya ne ha to ai shine ma mutum anan da yake bai san zuwa da Allah shi da abin da ya kamata ya tunda ta haukace a yi kokari ya shirya wata ɗaki wanda zai kula da lafiya da gurgurar ikonsa da shi da ƴaƴanka da ɗaukar ɗauki iyayensu da sauransu ya samu wata mata ko mai hankali wanda za ka iya kula da za ka yi haƙuri da haukar wani ɗin ko in ce ma mata abin za ka dinga yi a leda ma kan ta kama ta da daka ya zo amma shi ne kuma zai matan ku ta gamu da larura ya ce mata mahaukaciya yana kyaran da kuma har da ce ya muka da aiki ne mai shi ne ba shi da dabi'a kuma haka ba shi ka ai wannan abin zai iya samu ba ko ko ba wannan samu ba to idan da za ka lada abin da shi abin Allah so maka da shi ne zai haukace kuma a nan ne ake gane maza maza da suna bin mata suna bin maza zai ga mace ta miji ya haukace gurgun ba ta tana zaune da shi na san matar da mijinta ya haukace tana kwana da mijin a ɗaki a kan gadon da zai yi zafi kai sai da ta kai an yi mata turu an yi mata turu a ɗakin matar amma matar ba ta rabu da shi ba amma nan da ne kula da wani haka na ko saboda haka aure aljanna yake da malam idan mata ta gamu da larura ka iya kokarin da kace maka wani aiki an yi aiki aljannar ya zo ya same ka ka jura cewa wannan abu zai iya samu gada kai ya samu za ka gudu da barka ko yaya sai ka tsaya tsayuwan daka kai iya kokarin ka wajen nema mata magani da kare lafiyar ta gwargwadon iya ikonta amma kuma kai da kanka ka haɗa mata zafi biyu ga ciwon hauka ga kai ma ka ce mata mahaukaciya ko ai na gada bai yanzu ne haka in ba za ka iya ba sai ka bai da iya kusan gidan su a cikin mutunci ka sake ta kuma ka ce duk inda wani abu ya taso wanda za a taimaka mata a yi magana ne ba wannan ya fi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقول والكاتب لما قبل ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق اليوم لا الأمين اللهم لك أقول ذنوب الأرض اللهم لك أقول ذنوب الأرض الله اللهم انا نسالك جنتك وقرب اليها نسال ومن ومسلم لله ومحرم اليها نسال اللهم انا نسالك الاخ ولا تدري والاخ لا يدري ولك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحقها والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين